أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله سما بقية الله في أرض صاحب الأسر والزمان اللهم فداء lokacin muna cikin karatun tarihin mukan ɗage kai mu ɗan nazarci wa'yansu sassa na abin da muke karantawa a wani lokaci dama makasudin karantawa kenan ba a ji mujarrajin aji labari ba ɗauki darasi daga ciki yanzu ina magana dangane da inda wani mai suna yazid bin mu'akkib ya ce ma burair bin hudayr shi yazid bin mu'akkil cikin sahabban ibn sa'ad shi kuma burair bin hudayr daga cikin sahabban imam hussein alayhi salam to shi yazid bin mu'akir ya ce ma burair ya kaga yadda allah ya dafu kaifa tara sun illahi dik da sannu za mu ga cewa wannan ibn ziyad ya ce ma sai da zainab al-kubra a fadansa ya kika ga yadda allah ya yi da ke da iyalan gidanki sai ta ce masa mara aitu illa jamila al'imama ke ce jamila yanzu ke abin mai kyau kuka gani daga yadda allah ya kashe iyalan gidanki ba ta ce su waɗannan mutane ne wanda allah ya rubuta musu mutuwa suka fito ya zuwa ga mahallin mutuwa suka fito makwancinsu allah ya riga rubuta musu ajali nan kuma suka fito ya zuwa makwancinsu sai ya ce ma wannan wane ne za da sanu za mu je kan wannan wannan abin da ya fitar da shi ya yi kama da ya kaga yadda Allah ya yi da kai wato kai ka ce ainihin a nan ne ake hukunci kamar a nan ne ake hukunci in ka ga mutum yana da ƙarfi to yana nufin kenan Allah yana tare da shi in ka gan shi da mulki da dukiya to na Allah ke idan za mu bi wannan mantikin ne bayan allah na gargaru yanzu su ne america eman ba su ne suke da ƙarfi ba da dukiya duk sun murkushe ko'ina sun kwashe dukiyan ko'ina sun kai ƙasarsu an ce dukkan mutane america gaba ɗansu in aka jimlata su ba su kai hudu bisa ɗari na mutanen duniya ba amma an ce dukiyan duniya fiye da kashi arba'in bisa ɗari yana hannunsu kuma suna da ra'ayin cewa duk inda dukiya take a doron ƙasa kayansu ne za su je su ɗiba ne kawai suna zuwa suna ba su damu da akwai bil'adama a kai ba suna iya kawar da bil'adama su kwashi dukiya to kaga su ne bayan allah na gargaru ke allah yana son su lalle irin wannan tunanin mun zauna ɗaki ɗaya da wani wani a jami'a nan abu to sai yana ta koda america ya ce suna da komi ba abin da ba su suke da shi sai ya ce goda yana son su sai na ce haba suna da dukiya dai da kama ba ba su da addini ai sai ce ai addinin ma sun ce to wannan maganin kuma da shi da yake shi kiristan sun ce ke wannan kai ba za ka gane ba shi shi kenan yanzu na kan kila addinin ku ne yake da shi ba ni na ni na addinin lalle kam lalle su su su su- su an haramta masu wannan to wa- wa- wato kenan idan mutum yana da ƙarfi aka ci ya- yana nufin shi ke tare da Allah in kuma aka ci ƙarfin wani aka murƙushe shi yana nufin ba shi tare da Allah ke amma kuma wannan zai bada mamaki ga idan ma ya zama misali ko da kirista in ya zama yana da wannan tunani don su- su su su a tarihinsu an an kama eh, I- isa almasihu ne aka aka tsire shi ce ainihin imam zainul abidin ma ya ya ga ma wanda su- da- da suka bi ta wani daira na nasara shi wannan suka suka yada zango a nan da za su bi da su su kai su dimashik su dakarun yazid din sun bi ta sai suka ja da zango a wani daira na ba- na nasara to shi b- shi ba m- shi shugaban daira din kuma menene matsayin shi a kiristanci yake ce masa kai ne wane sai ya ga mashi kaji kaji mu ne iyalan annabi sai ce to amma shine aka yi muku haka ya ce haka ne ya ce to amma yanzu a yi haka nan ya zama na ku da kuke tsa- na kusa da annabi ya zama wani abin ya same ku sai imam zainu abin ya ce me- a wa- a- a nazar- a- a wajen ku yaya aka yi mai isa yana nufin baya tare da allah kenan sai ya ce "Eh, gaskiya ne tunda su a wurinsu an kashe shi ne ko to kaga nike da wato amma kaga wannan wannan tunanin cewa idan duniya ta kuɓuce ma mutum misali to allah ya ba ya tare da shi kenan in kuma ta bi fuskanto shi ta eh, ya- allah yana tare da shi to akwai ma'aunin gane wanda ke tare da allah ba ana ganewa da mulki ba ne a gane kamar yadda amir ne ke cewa kasan gaskiya sai ka san halinta irfil haƙa tarifu ahla ka san gaskiya tukunna sai ka gane ahalinsa to su da yawan mutane ba gaskiya suke so su gane don su gane ahalinta ba suna kallon wane ne wane me ya matsayin shi to shi ke tare da gaskiya wato in suka gan shi gashi lafiya lau al'amuransu duniya ta fuskar shi ke shi ke tare da gaskiya to kaga wannan wannan ya- ita kai ma shi wannan mm, yazid bin mu'aqqil imanin shi da wannan ya, ya shige shi sosai har ya da mu bahal yace da yace ya bura da kaifa tarasun Allah bi ya kaga Allah ya yadda Allah ya da kai sai ce sana Allahu bi khaira wa sana'aka bi- bika sharra ya ce madalla alhamdulillah na ga alhamdulillah ne abin da gani alkhairi ne gari ne kai kuma ai kaga kai sharri yayi maka sai ya ce ka zabta in ji shi yazid yazid mu'a- bin mu'akir ka zabta wa qabla al yawm ma ah, yace wa qabla al yawm ne ne wani abu mai kama da haka ne ce kayi ƙarya dama tun tuntuni dama kai makareci ka ce ka tuna lokacin da muke wuce muke tafiya muna wuce bani lauza ka san ka ce mini kana uthman musrifa wa kana muawiya dala wa innal imam al huda ali ibn abi talib ka tuna da wani kai ba kake ce ma Usman al-Mubazziri Muawiya batacce ne limamin shirya shi ne Albin Abi Talib ka tana da wani Burairi ce bala ashadu inna hadha ra'ayi ce na na na shaida wannan shi- shi ne kuma ra'ayi na ina shaida ba zai haka shi ne ra'ayi na ke sai shi kuma Yazid ya ce masa wa ana ushidu annaka min ad-dali ina shaida kana cikin batun saboda mene kaga shi usman dinnan menene shi sarki ma'auyan nan menene shi sarki to alifa limami ne shugaba ne jagora shi ba sarki ba ne amma sai ce mai imam kana da yawan shi da imam wato shi a wajen yazidu din nan wane ne imamul huda waye imamul huda sarki mai iko mai gwamnati saboda ka shi a wurin shi tun da usman ne ke da gwamnati to shi ne ke tare da shi yasa shi ma usman din ra'ayinsa ke da suka ce mashi ya sauka ya ce ba zai cire rigar da allah ya sa masa a wani kauli na amirul mumini yake cewa ba wani ba wani mai wata kalma abinda ya ce kamar ba wani mai hankalin da zai aikata abinda usman yi domin su mutane sun ce ka sauka daga halifci in ba ka zawa mu kashe ka in ka sauka shi ke sai ce wai shi ba zai cire rigar da Allah ya sa mashi sai ce to ta ina Allah ya sa masa rigar muna da tambaya ta ina Allah ya sa mu Usman wannan rigar Allah ya aiko Jibrilu da riga ya sa masa ko manzan Allah ya sa mu Usman riga ya ce gashi Allah ya ce in sama to ta ina ya sami riga ba shura ta yi shure-shure ba to shura ta sa da shure ta sa maka riga ka ce Allah ya sa maka ba Allah ya sa mashi riga ba ta ina Allah ya sa masa waye ba manzo Allah manzanci mutane ne suka naɗa shi waye mai shi manzo kenan to ku gaya min waye mai da usman halifa allah ta ina ina hujja in ka sai gaya mana hujja in ma dai an turo an annabi ne tun da annabi shine na ƙarshe ya ce shi annabi ya ce shi ne halifa to shi kenan allah ne da ya ce kuma da umarnin allah kuma da umarnin sai faɗa na allah ne tun da duk magana annabi na allah ne wa ma yantiku anil hawa da inda za a tabbatar mana annabi ne yana ce to shi kenan wannan daga allah ne to sai wani sai ce masa kai ma amirul mu'minin ba ka kai kai ma ka irin wannan yace ba wato ma'ana ai kai ma kai ka bi su kai ma sai ce a yace a a ni sun ba ni sun ce min ne in ban musu mubaya'a ba za su kashe ni na ce in ne maku fa suka ce za mu girmama ka ba za mu kashe ka sai ce to shikenan sai ba su hannu ya zauna lafiya ko ba lura shi ko shi ko wannan yace bai sauki to kun ga shi shi a wurin wannan Yazid din nan shi Usman din nan rigar nan Allah ne ya sa masa to Muawiya kun fa to shi kuma ya sa masa rigar shi ko shi ma Allah ne ya sa masa kasan larabci kamis usman ya zama karin magana aka ce ai rabu da su sun ɗauki wannan a matsayin rigan usman wato rigan usman shine abin da kake kokari ka amfani da shi a majin sanadin kai wani abu kana neman dalilin kai wani abu sai ka fake da wani abu to in ka fake da wani sai a ce wannan ya zama rigan usman saboda muawiya da kamis usman ya fake ya je yaki ya zo ya sami riga ba ma rigan usman bane wanda riga ya samu ya samu shi jinin saniya ya, ya manna a mumbari ya sami wasu mutane aka biya su suka yi kuka tun safe za zo na alkallar rigan wayo rigan bawan Allah kan rigan yana karatun alkur'ani aka aka je aka daddaba wani shuka wai yana ka amma alkur'ani jinin sa ya zuba a cikin alkur'ani kuma duk karerai ne sun saba irin wannan yige nan dai aka manna rigan a masallaci aka sami masu kukan ƙarya suka zauna suna ta rusa kuka garigan bawan allah yana karatun alkwarai an daddaba masa to sannan aka yi ta kira lalle a jiya ɗauko fansa daga nan daga rigan usman ne shi ma ma'awaya ya zauna a kan wannan kujera saboda haka in mutum yana neman wani sanadi ya sami wani abu sai a ce rabu da shi ya ɗauki wannan a matsayin rigan usman kamisu usman yanzu kar magana ne a larabci muka ce a wannan kamisu usman ma'ana hanyar da aka yi amfani da shi to kuma kaga shi a wurin shi imamul huda ai ba ali bin abi talib ba ne saboda ali bin abi talib ba shi ke da iko ba Yawa. to sai ce da ya ce mishi ne ce masa ni ra'ayi na ke na yanzu sai ce kana cikin batattu sai burair ya ce masa to ai mubahala ai mubahala sai ya yarda ai mubahala ba kun ga ya imani ba kenan suka daga hannu ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suka ce ya Allah tsakanin mu ka tsine ma makareci kuma ka kashe shi sannan suka zaro takubba suka fara fafata kaga shi yazid bin mu'aqqil nan ya dauka yanzu ya yarda ai tsinene ne shine akan gaskiya tun da yake dai sarki yana da sarauta shi Allah ya ba kuma shi Allah ke so kuma akan gaskiya yake shi bai tambayi cewa shi yanzu Usman dinnan da gaske ne musrif ne ba ainihin bai bai ɓannatar da dukiyar al'umma ba a tun da dai sarki ne ba a tambaya ya yi daidai shi kuma mu'awiya bai kaza ba na bata kaza da kaza abuwa ga sanar rututu tun da shi sarki ne shi kuma amirul mu'minin ne ali bin abi talib bai nuna mutane shirya ba ya tsaya a kai shi a wurinsa wannan bai burge su ba shi ke da gwamnatin to saboda haka shi sai ko yadda aka yi tsinaniya ko ya kai gaya ga imaninsa da abin da yake cewa ya yadda ne sun da yadda suka yi tsinaniya ɗin sannan suka suka shiga sare-sare da takobi kakakau kakakau kakakau kakakau burayi yana kawo wannan da cafewa kafin aka burayi ya samu ya tsaga kansa ya tsaga kokanka takobin ya kutsa cikin kwakwalwansa ya faɗi takobin burair na cikin kwakwalwar to shi kenan yanzu mai gani kuma yanzu an raba gaddama wane ne tsinanne wa allah ya tsine ma wa allah ya kashe to amma wannan bai ishe su ishara ba sai suka zo suka suka sai wani ya zo ya soki burayar ta baya bayan wani ya zo ya wani bi kai kafin ma wani ya soke shi sai da wani ya zo ya fafata da shi wai shi rabi bin munkir al'abadi to sai burayar ya saka da shi ya zauna a kirjinsa to da suka ga zai kashe shi sai ne wani mai suna ka'ab bin jabir ya zo ya soke shi ta baya sannan wani ya daka tsawa yanzu za ku kare kaza kaza na aka suka yi ɗauki suka je suka farma shi buraya saura kaɗan da ya kashe wannan rabi bin munkin zai kashe shi kenan sai shi wannan ya zo ya zo soke shi da mashi ta baya sai har da shi yana ci yana godiya ga wancan yana ce masa lallai ka tsamar da ni ba za ta mantawa da wannan abin da kai ba haraba zai kashe shi kenan sai wannan ya zo soke shi ta baya suka ba mishi to wannan wannan abin da ya sa nake na maimaita ma wannan shine ganin yadda mutum zai iya ɗaukan bata a matsayin shirya har ya yarda a yi tsinene ne kaga shi ya yarda cewa wannan kawai batan shirya ne saboda mene inda ya ɓace shine ya ya kasa gane ina ake gane gaskiya ne yadda ana gane gaskiya da alamominta ne sai a san ahalinta shi ko ba ahalinta ba ita ya sani ba saboda haka sai ya dubi waye ke da iko wake da mulki a hannunsa dukiya ke hannunsa sai ce shi ne mai gaskiya amma da ya san mecece gaskiya da ya gane ko da wannan mai ikon baya tare da ita e rufe al'aƙa ta rufe ahala ka san gaskiya sai ka gane ahalin gaskiya saboda haka ta ina za ka fara sanin gaskiya in baka san gaskiya ba za ka san wasu waye a kanta ba su mutane suka da yin mutane sun tafi akan cewa ya za a yi ce kamar wane a ce abin da ya ba daidai ba ne to in abin da yake ba daidai ba ne ya aka allah ya kyale shi ce a ta haka nan ake ganewa da sai ka duba ka gani da ayoyi ka duba ayan da ke cewa abi allah a mabanzu ayan da ke cewa a daina saba ma annabi kaga ayan da ta tsine ma wanda ya saba ma annabi ayan da ke cewa baya kamata ga mumini da mumina bayan allah ya yanke hukunci ya zama suna da zaɓi wanda ke cewa wanda duk ya saba wa manzo ya bi wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla thumma nuslihi jahannam duka ga wannan kaga wannan to sai kuma kaga wannan ya ke kasa kasa ya saba ma annabi amma wai na kusa da annabi kai kuma sai ka ce tun da dai na kusa da annabi to duk da ya ƙi bin annabi to abin da ya daidai ne saboda mai na kusa da annabi to ta ina ake gane ana gane wane ne wane na kusa da annabi ne ya yi kaza ba daidai da na annabi ba saboda haka ya zama daidai abinda su suka ɗauka ke to ballantana kuma ma wayansu ma har na kusa da annabin ma kaga sai suka zo yanzu in daur din ya zo kan mu'awiya da ali ko ma kan usman da ali ta ina suke iya kwatanta waɗannan ta ina suke iya ina suke iya kwatanta mu'awaya da ali na na na na na amr bin al-as waƙensa juljuliya yace fa aina hasamin nujumi sama wa aina mu'awiyata min ali ina kake kwatanta tsakon tsakon kwani da tawararin sama ina ka ina kwatanta mu'awiya da ali to amma kuma dai shi da yi wannan juljuliyan a juljuliyan ya ce su suka kirkiro hadisi yana gaya ma ma'auya yana ma'auya gorin cewa ma'awar hali latansa farkon wajen baiti wajen tamanin da wani abu yana ce masa ka tuna fa mu ne muka kirkiro hadisi muka ce in mutum ya bi ka ba sai ya yi sallah kuma muka sa mutane suka daina sallah yana gaya mashi irin yadda su suka kikitsa jama'a suka bi shi kikitsa har hatta kai ma in kana tare da ma'awaya ba sai ma ka yi sallah ba sai aka daina sallah sai ba kana sallah mene ba kana bin ma'awaya ba ai amur bin as ya ce gaji manzo Allah ya ce duk ne bi ma'awaya tsaf ko bai sallah bayyansa shine wajibi ba sallah sai kawai sai wasu ka fasa sallah to sai kuma ke kasan ƙasa ke kasan zuciya irin na waɗannan mutanen da suka ga ashibahun nasi bi rasulillah sallallahu alaihi wa halkan wa hulukan wa mantika halkan wa hulukan wa mantika to shi kuma wannan ba mu san irin wannan ke kasan zuciya ba har sai har suka zuba a guje suka ce ga annabi nan ya zo amma suka dawo aka ce musu kai ba shi ba ne to shi ma irin wancan mandikin yazid bin mu'aqqil kenan suna ganin ma daman dai shi ba ba yana tare da sarki bane yana kan ne ko kuwa ke kasan zuciya ne na kin annabi da abin da ya zo da shi don sun bayyana ma imam a sarari in ma wani yana nema musu uzuri sun ce masa muna za mu yaƙe ka ne saboda kin ubanka za mu rama gayya ne kan abin da ubanka ya mana a badar da hunain badar da hunain sun ke kasan zuciya irin wannan wanda shi kuma to wannan shi kuma mene ma'anansa shi ma ta ina ya zama shari'a kuma duk aka ƙibin duk ƙa'idodin yaƙi doki ya ɓatan kai saboda jini ya cika masa ido ya shiga cikin makiya sai suka kewaye shi suka dunga tsara ta kowane janib da ta kowa har suka kowace gaba nasu sai da suka sassa to wannan ƙiƙasin zuciya ne na wanda ba su da rabon lahira amma ni sai ke cewa irin waɗannan ƙiƙasin zuciya mutum ko anya kuwa a zuciyarsa zai ji cewa yana ji abin da ke daidai ne anya kuwa zuciyarsa za ta natsu zai yiwu mai zuciyar mutum ta gamsu cewa abin da ke daidai ne kuwa zai yiwu hanya kuwa shi dai kama wannan yazid bin ma'aƙil haddacin da har ya yarda a yi mubahala kila ya yarda ne amma anya kuwa amma dai abin da ya gudana kenan kuma shi idan mutum ainihin ya riga ya ya ɗauki mataki farko ba a tabarki ba to ƙara tafiya akan wannan hanyar ba ya ƙara mashi komai sai ɓata matsawar kuma mutum ya nace akan cewa sai abin da yake akai sai ya zama shine gaskiya to matukar dama ba gaskiya ba ne ba sai zama gaskiya ba ra'ayinka ka rike shi kam shine kana kan gaskiya kana kokarin ka kokari da kai ka gano ina gaskiya take ka bi ba wai ka tsaya kai kana da gaskiya saboda ka koma me akai kana da gaskiya to wannan zuciyarsa ya zaya kai kashe akan cewa sai dai kawai abin mai iko kun mai ikon nan kowa ne ne ba inda suna cikin suna cikin wannan zamanin sai a ce musu yazidun ya mutu yanzu kuma wane ne sai kuma su ce to wane za wanda wanda yazid ya tura ya harbi kaba da da majajjewa ya rutsa da abdullahi bin zubair ya harbi har ya baje kaba daga bayan dutse suna harbi su kuma su abdullahi bin zuwa sun kisa mishi saranda kuma shi ya kasa shiga garin ba zai iya shiga garin ba saboda suna da dakaru da yawa sai ya harbi kaba da bajejjewa daga wajen gari yana halin haka nan sai labari ya zo yanzu da ya mutu sai aika ma abdullahi bin zubair ya kawo hannu ya mishi mubaya sai shi kuma ya ce hannun da ya rusa ka'aba ne zan karɓi bayansa sam ya ce kako ya sara ba za ka same ta fara ba sai ya juya ya je ya yi marwan bin aka mubaya aka yi kashe-kashe ya zama sarki to kaga shi yana neman wanda zai sarauta ne inda inda inda abdullahi bin zubair ya yarda ya sarauta shi kenan in kuma da ta wata hanya zai fi karfi da sai ya dawo ya bi shi su suna tare da mai iko ne tun da shi ba zai iya zai zama yana da ikon ba in ya samu iko zai bi shi kawai shi ke to wannan irin abin da waɗannan mutane suka samci akai har yanzu mafi yawan mutane aka suke har yanzu ba wai labarin da ba yanzu in ka lura da mutane haka suke kyam kuma sun tsaya kyam akan cewa lallai ina ne iko yake to nan addini yake wake da iko shi ke da addini to sai mu ce to in haka nan ne yanzu to mu kuma yanzu da al'amarin ya zo mana yanzu kamar yanzu yanzu wake da iko kenan ebele ashe shi ne na allah kenan shugaban boko haram wanda tun da ya kama ba ba kashe-kashe ne ba ji ba gani to yanzu kuma shi kuma yanzu ya kenan kenan ke da su shiga kwam- su- rudami su- amma dai kuma dai abin ka dai da su dai kawai ala dole dai inda ana da hukuma dai to hukuman za su ga kawai shi ne addini mai ba su ce to ai Allah ne ba shi ikon da ya san ba haka ba- ba bai kamata ya ba shi ba ba haka muka zo ba amma haka Allah ya so tun da shi ya ba shi malikal mulki insha Allah za mu yi kar- za mu karanta ziyara da addu'a mu tashi ziyarar ashura السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرتي السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيل السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الخير والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مكانكم وأزارتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من كتابكم ورئيت إلى الله وإليكم منكم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وأرجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لك العظم وصابي بك أسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك من ولد مما قاتلك وصبرك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليه وعلى أشيائكم ورئيت إلى الله وإليكم منكم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناس بين لكم الخطأ والناس بين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ولي لمن والاكم عدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرف- بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني درب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناتج بالحق منه وأسأل الله بحجكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وبنو آكلة الأكابر اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية وزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقدرهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائب عليهم العن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم عن الإصابة التي جاهدت في الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد بن شمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندكم على الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محمدا دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله بدل ما بقي في الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ربنا وتقبل zan so mu karanta addu'an zamanin gaiba akwai addu'a addu'a wa zamanin gaiba akwai akwai ta a wannan karamin amma a cikin mafatihu akwai tana da ɗan tsawo a tana da tsawo da mu bai ziyara ba da sai makaranta to bar makaranta ko da wani bangare na zaman da zaman da bai ba don muna batun ina ne ɓacewa ɗin yake nan ya nuna in- inda bacewa yake tunda cikin eh, huduban amirul mu'minin na nahajul balaga yana cewa awwalu dini ma'arifatu huduban farko awwalu dini ma'arifatu farkon addini sanin Allah ne sai ana fara sanin Allah ne sai an san al- Allah ake gane manzonsa sai an gane manzonsa ake gane imam dalilin da ya sa wa'annan suka bace su ba su san Allah din ba ba su san Allah ba sai ba su san manzon Allah ba sai manzo Allah ya zama shugaba na duniya a wajensu da ya mutu shi ya sa kuma suka ce ya mutu ya- sau komai ya kare yanzu shugabancin duniya ne sai kuma ma'abuta shugabancin duniya suka zama a wurin su halifofin annabi kaga inda abuwa in- inda abuwa suka kirkice musu ke akwai a cikin mafatiyu a farko masu mafatiyo za su gani bayan du'a kumail ana wannan hakanin da yake bayan du'a kumail ne sai zuma du'a da mai dalgaib اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني اللهم فكما هديتني لولايتي من فرضت علي طاعته من ولايتي ولاتي أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآله حتى واليت ولاهم وحتى واليت ولاة أم ولاة أمرك أمير المؤمنين علي بن ط- أبي طالب والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجة القائمة المهدية صلواتك عليهم أجمعين اللهم فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك ولين قلبي لولي أمرك وعافني ممن تهنت به خلقك وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي الذي سترته عن خلقك وبإذنك وبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاة أمر وليك في الإذن له بإظهار أمري و- وكشف ستري فصبرني على ذلك حتى أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا كشف ما سفرت ولا ال- ولا البحث عما كتمت ولا أنازعك في تدبيرك ولا أقول لما وكيف وما بال ولي أم- ولي الأمر لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجو وفوض أمري كلها وفوض أمري كلها إليك اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا نايس ألكين موتين يعني تشان تبود أدرانا لسوه wannan wannan wannan ad- addu'an a lokaci ya nuna cewa kaga in a wace lokacin sun ma fitinu da ganin wa'yansu suka ce su ne limamai saboda iko na hannunsu ban san yadda za a yanzu mutum ya fitinu ba yanzu zai mutum zai iya fitunuwa Ya- ya ce wannan wanda ike ko hannunsa shine na Allah kuma shine halifan annabi ai kaga yanzu ba ba lokacin kuma da yanzu to in tunda ba ba ainihin in aka ce masa mai iko yanzu nan halifa annabi ne in yi shiru shi nan ba zai yi zama halifa annabi sun ci annabi bai da halifa sai ya shiru eh ba za to wane ne sai ya garo yanzu dai sai dai ce shi dai bai sani ba kawai kuma ba ya bukatar kila ya sani yanzu kuma yanzu ba muhallin ya ce ya fitu ne da cewa mai iko duk shine halifan annabi اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وشدة الزمان علينا ووقوع الفتن بنا وتظاهر الأعداء علينا وكثرة عدونا وقلة عددنا اللهم فافترج ذلك عنا بفتح منك تعجله ونصر تعزه وإمام عدل تظهره إلى الحق آمين allahumma allahumma kshif اللهم اكفي وليك وحجتك في ارضك حول عدوي dun wannan wani ma neman kariya ga kanka har wala za ka nemi kariya ga wali al'amr insha Allah albarkacin wannan muna fata Allah ya mana kariya daga makiya Allahumma kfi waliyaka wa hujjataka fi ardika hawla aduhi wa kaida man aradahu wa mkur biman makara bihi واجعل دائرة السوء على من أراد به سوءا واقطع عنه مادتهم وأرعب له قلوبهم وزلزل أقدامهم وخذهم جهرة وبكتة وشدد عليهم عذابك وأخر- وأهزهم في عبادك والعنهم في بلادك وأسكنهم أسفل نارك وأحد بهم أشد عذابك وأصلحهم نارا وأحشر قبورهم قبور موتاهم نارا وأصلحهم نارك فإنهم أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأضلوا عبادك وأخربوا بلادك لا إله إلا الله. اللهم صل على وآل محمد واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين آمين رب العالمين إن شاء الله Allah masu nufinmu da sharrori masu kulle-kulle na kisan kai Allah muna roƙonka ya rabu ka nuna mana ƙarshensu muna da ranmu da lafiyar ya rabu Allah masu ka mai da miyagun kulle-kullen a kawo kansu Allah ka je bara da ni a zukatansu Allah ka tarwatsa su ka raba kalmominsu ka haɗa su faɗa da juna ka jefa gaba da ƙiyayya a tsakaninsu ka sance masu amintuwa da juna ka hana su natsuwa na zukatansu kuma ka s- ka hana su ma jin daɗin bacci Allah matsan sarki ka gaggauta yin mashe su misali ga 'yan baya Allah ka mashe su wa'azi ga 'yan baya Allah ka nuna mana kuduranka a kansu kuma ka natsar da idanunmu da wannan ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
kaji wani yaro wallan me da mun kinka jike na fi keke nan ne a gaba shi ne ta an yi gaba keke nan za a amfana da shi ne gaba da shi keke nan ai za a amfana da shi ne goma ne maka ci ɗan gadan shi ne